بسم الله الرحمن الرحيم فتلك لا زكاة فيما دون خمس من الإبل babu zaka a cikin abin da bai kai biyar ba yin zuwa zuwa daga abu ne وفيها شاة a cikin da sai a bada akuya جزاءة sai ka ara a ba نعم wato tattara na alikin Allah ina da amin Allah ali نعم eh zai faɗa mana shekarun da mai shi ayi kira jaza'a a bangaren ne ke suna a bangaren akuya نعم akwai jaza'a kuma a bangaren saniya akwai jaza'a kuma a bangaren wani نعم to shi ne أو ثنية hukumar ya da fira نعم ko saniya نعم ita ma da ce kowace akwai shekarar da zai ba نعم وفي العشرين أربع a cikin ishirin sai a bada akuya guda hudu irin waɗannan jaza jaza nan guda hudu ko saniya saniya guda hudu نعم sai wadda kai wadda fira ke fara fita kamar da ta fara a gori ne نعم yawan bambaran da wannan yake yi, da yawo yake yi, ita ma lokacin ta kira saniya ita ma a bangaren akuya نعم a wannan shekarar
وفي خمس وعشرين بنت a مخالد cikin ashirin da biyar sai a bada bintu ma'ana نعم
cikin hamsin mai shirya نعم sai a bada bintu ma'ana نعم إذا شوت ta kai ashirin da biyar ba إيه Eh, duk kowane daga cikin zai farfaɗi shekarunsa ya kowane نعم Mm.
فإن أجمعها idan ya sata قبل لبونه sai ba da irin laguna نعم وفي ست وثلاثين a cikin zikin wata na sai na a talatin da shida kuma بنت لبون za a ba da yin laguna su kuma
وفي ست وأربعين cikin arba'in da shida حكة sai a ba da hikka
وفي إهداء وستين a cikin idawa sittin da sittin da ɗaya نعم جزعته sai a ba da jaza وفي ست وسبعين a cikin saba'in da shida بنتا لبون sai a koma zinki laguna biyu kuma can ba zinki laguna ne domin na kwaɗa da yanzu biyu za a ba نعم وإهداء وتسعين a cikin tasirin da ɗaya حكتان hikka hikka ta حكتان ne Eh, sai a ba da hikka guda biyu نعم hikka hikka guda biyu za a ba
نعم وفي مئة وإهداء وعشرين a cikin ɗari da ashirin da ɗaya يخير السائي sai a ba ta yi zaɓi kuma a wannan lokacin نعم بين حكتين tsakanin imma da shi ka guda biyu
أو ثلاث بنات لبون ko kuma talata na kusa shi guda ko zai shi guda zai shi guda guda uku duk wanda yake zai zaba shi zai نعم kaga da mun faɗa a gambatan wannan ɗan sai ka duba gani arba'ina hika ne ko wa shi arba'ina hika ɗin muka ce sai zama arba'ina kai hika ɗin muka ce ko ست وأربعين ne hika ɗin muka ce za a ba نعم don kuma mun ce za a ba da linki lagunin sittin wa talatin نعم.
talatin da shi da kuma linki lagunin نعم to dan ta kai wannan sai ka duba a gani da yin linki lagunin ko kuma hika biyu نعم وإن وجد أحدهما don ya samu tsanin da shi ta'in تعين da shi ya zama wajibi gare shi kara ba ce ya zartar da hika kuma ya ce ya fi lalle shi an bai da zinci da wani mai da wani guda uku.
نعم وما زاد abin da ya karu ففي كل أربعين بنت لبون a cikin ga arba'in in dai ya wuce da haka nan Mm.
yanzu kuma ta ga yin wajibi wajibi ya canza kuma نعم yanzu kawai sai a zo a dinga lissafi ba za a dinga lissafin hawa hawa sai kawai a zo a wara arba'in ta ce to a cikin wannan zinci da gona نعم ko kuma a wara hamsin a ce hika a Ah.
ƙarin yanzu da abin da kake da shi إيه ni ɗari da hamsin kake da shi ba za mu kama sun guda uku tun da ni da sittin ne a ce arba'in arba'in Guda uku.
eh to ya danganta da wani ne kake da su wani ra'a Mm.
ya
وفي كل خمسين هكة shi da hamsin kuma sai a bada shaka وما بين ذلك abin أوقات da yake tsakanin waɗannan shi ya yi kira wakasi نعم shi waɗannan نعم كمان wanda yake tsakanin misali a ce ah, mun faɗa mun ce da farko a cikin biyar na da ibu da yabo biyar a cikin biyar a cikin biyar za a bada akuya wannan shi ya kira ya ma da kashi na kwaji kenan da sake ga abin da kake da shi abin abin da kake bayarwa daban daban a ga ka da hakuri amma akwai yaki shaka ba har yanzu ta kai 25 وفي شريرة عربون
ashe har yanzu ta kai 25 da ashe zuwa da abin da zaka bayar ai zuwa zuwa 40 a zuwa abin da zaka bayar sai sai duk da akwai akwai amma tana cewa 25 to kuma ka fita ka kuma da kancin shi shi kuma domin rashin aka zaka bayar da shi mahala ko to kaga dukkan halin kuma a yana da fannin ita akwai a cikin halin da ba wannan abin da ake ba wani akwai a lara kuma ake ba ba akwai ba نعم to shi ne نعم daga nan kuma sai binci da gona نعم daga nan sai hika daga nan sai jaza dama dai a su waɗannan shekarunsu shi ne ake kira ramzi ake kira mutum mai hajji nan bai faɗa wacce injiniya da biki ya kafa kuɗi shekaru amma dai abin da za ka ɗauka shi ne ramzin mai hajji ni ni zin tila zin tila hali na ni zin tila gona a yi duka ji ni jaza mai hajji kenan mai hajji kowane daga cikin na farko shekara ɗaya bayan wannan kuma wani mutu kowane da su sun masu talatin fasara in ka ce mini zai tuba halin shekara ɗaya da zai tuba mini shekara biyu ke in ka shekara uku ke nan zai tuba mini shekara uku a kowane ya su ne abin da ne ya ramta ramta ne
to shi auka su shi wani shi lokaci abin da ake magana shi ne abin da yake tsakanin wannan lisa wannan bangare da wannan bangare masalan a ce kamar an ce minti mahalin da kamar ashirin da biyar a cikin shekara ashirin da biyar za ka ba da minti mahalin ko sannan idan ta kai talatin da shida za ka ba da minti da goma tsakanin ashirin da biyar ɗin zuwa talatin da shida shi aka kira wakai saboda ba abin da zai faru a nan wajen je kowane daga ciki ashirin da biyar minti mahalin talatin minti mahalin talatin da biyu minti mahalin har sai an kai talatin da shida wannan shi ne wakasi babu wani abu da zai karu illa ya fi kyau wanda kake bara ranar shi da suka bara abin da yake da farin farna guda biyu shi a shi a kwan
wani sabon bagari sabon saniya talatuna shi kuma talatin ne na'am fa fiha tabi'un shi yasa za a bara tabi'i wa fi arba'ina musinnatun in arba'in za a bara musulna da shi wata shekara guda na'am wa fi mi'atin wa isirina a cikin dari da ashirin yukhayyaru sa'i ya zuwa ta ilali baina salatu musannatin tsakanin imam musulna uku
wa arba'ati shafi'atin da kuma tabi'i guda uku na'am shi ne abin da za a bara wajen na'am
ko tabi'i guda hudu dama shi ba shi da wani wannan kawai daga talatin a bara tabi'i in ta kai arba'in a bara musulna daga nan wajen kuma shi kenan idan ya wuce haka in ta kai tamanin ta ga arba'in arba'in shi ne haka in ta kai tamanin tamanin sai ka ce hamsin guda ɗaya kaga ya zama hikka kenan ya zama tabi'i da musulna kenan ko a arba'in ta guda ɗaya ya zama in ta kai tamanin ta kai arba'in arba'in guda eh ɗaya ya zama musulna musulna guda biyu na'am ko haka in ta kai tasa'in sai ka talatin talatin uku kaga ya zama kabiru uku kenan na'am in ta kai ɗari sai ka ce hamsin hamsin guda biyu ai akwai tun da wannan da zo a ganin arba'in ka nake magana ba ibn nake magana ba كل أربعين ألف يسلبون eh sai arba'in كل خمسين هيكسر ha في كل ذاك خمسة eh wanda an yake koma ba a baya ga kowa ba wani sabon bakar mutu يعني فهم fi ya tabi'u fi arba'in musulmi musinnatun ya ya da bane salawar salawar da bakar ba wa wa arba'atu kasiya idan an je an kai ɗari da ashirin shi ne zai magana eh, waɗannan sai abin da za a bayar a cikin waɗannan abubuwan ka zo kawai ana za ka dinga yi a gane ko نعم an ba ta idan tsakanin musulla guda uku da harba ta asiya
ma dai ina da ko talatin talatin ko arba'in ko arba'in arba'in ko ba yi shi ne za a yi. ko wani da shi ya zama jiki نعم ba ya kan ne akwai kamar mutuna uku ko kuma tabi'a guda tabi'i guda hudu ga abin da zai kira in ya kai ɗari da talatin shi ma sai duba ya gani ya zai ya zai samu in talatin kaga kaga za ka iya yin arba'in arba'in ko gida uku ko kuma ka yawa ko ki ba a zuwa ko ki yi nasa daga talatin ne dama cikin da yadda za ka yi dai ka fitar da wannan wata zai zama zai zama wakasi ba zai kara su su ba أفارق من يودا eh
wani jawabin su jamus nau'a shi ma nau'i ne na jami'a na'am shi jamus na'am shi ne kamar ke da yin jajawan shanu ko a kira jamus na'am
kamar yadda kuma da irabu akwai a bangaren sunan sarakuni na'am akwai irin irabu za ka jance wannan sarakuni ne wanda ke fara bangaren laraba na za ka shi kamar yadda zai yi nan to shi ne na'am sai kuma wani wanda suke kuma wanda suke kamar irin namun nan da yanzu nan kuma to kamar haka ne shi ma sani akwai kala kala mai jamus wanda dai duka ba ɗaya shi ma nau'i ne da sani ba wani bambanci na'am kamar dai ka tafi sani ne da farko na'am to yana magana dai ita ma dai hukuncin tsaniyar ne kawai ita ma nau'in wannan ne Na'am.
in kana da ita dai duk kawai har ala da zakka ba wani bambanci na'am wa yukammalu nisabu kana cika lissafi bil ajajil da yan marka na'am in kana da yan marka hadda su za ka lissafa wa kan jawo
kalfu sulani kuma gutsumaye ne ma na'am ƙana raƙumar kenan a jajiru su ne yan maraji na Sam.
saniya sunanu kuma su ne su kuma ƙanana na ibulu na'am eh ana kuma su kuma yana wata yan ƙanana ne ba su an tafiya mai tafiya na jira su
su gaba yin yan ƙanana kuma ma ne eh na raguma na raƙuma su ne sunanu ba
wani yukhadhu sinnu wajibu alwajibu ana riƙon shekara wanda yake na wajibi na'am walau ma ta abin tabo ma da yake a ciki idan ka zo ka za ka haɗa za ka lissafi za ka haɗa haɗa su a jirgin da kuma su za su yi na'am amma kuma idan za ka zo ka yi sai ka ɗauki sunna ta wajibi ma'ana sunna wajibi idan talatin ne a wannan kagan ga wanda za ka ɗauka sai ba ka ce za ka ɗauke su su waɗannan inda ba su yi ka ba Eh, yawwa sai ka duba a gani wanne ne ya kai wannan shekarar da ya kamata a ɗauka na'am in talatin ne kuma a ciki ga haɗa yan marka a ciki sai ka eh samu ɗari ko da ba ka da shi sai ka je ka so ka baya na'am yawwa an arba'in ne ka san mutum na za ka baya eh ko da ga hannun karamin makakan ba da maka ɗauka ba daga nesa shi gaba da su.
na'am
sai ka siyo wata wani Kudu gudu da kowane samari.
walau ma ta til ummahatu Da ma da da ba kasar shiru za ka iya sai maka yayin su da lafiya ba. A so wanda ya dace a siya a baya.
walau ma ta til ummahatu Da iyaye sa mutu.
wa kasiyatu al awlad Ya an su ne shawara.
ni saba Kuma sun kai misali.
mm zuciyat Ya mata zaka mala.
na'am Duk manyan sun mutu ne amma sun kawai.
eh Da shi kenan yanzu sai ka lina ba sun kai arzikin wannan abu na musu ka ba.
na'am wa tazakkara awamilu Kana ga kawai wanda ake aiki da su.
mm wal da hawamilu Wanda aka ajiye su ba a aiki da su duk kowanne na ka ajiye masa.
mm wa nisabu lawarini Samun tumaki ba zama yawa da su sami wa kuma yanzu.
Eh.
Ya mutu ne.
arba'una kuma arba'in ne wa fiha shatu a cikin sa akwai an ta kai arba'in sai a bada akuya da mm kallati fil ibil kamar irin wata ake bayarwa a yanzu da nake shi ne da za a tuni ta lokacin da na'am ita ma abin da za a bada kenan ana mai na'am wa fi mi'atin wa ihda wa ishrina cikin ɗari da ashirin shatan ɗaya sai a bada akuya biyu a ga duk wani lokaci ne tsakanin arba'in din nan zuwa ɗari da ashirin mm a sai ta kai ɗari da ashirin da ɗaya sannan ya zaka na'am wa fi mi'ataini shi ya ƙara kenan a cikin za a sai na wasati na'am a cikin akuya ɗari biyu da ɗaya mm salasu sai a bada akuya biyu ha
a jirin na karatu zan kira kan na gaba
thumma fi kulli mi'atin shatu sannan a cikin kowane ɗari za a bada akuya na'am wato ma ka ɗari biyu da aka yi akwai ɗari uku ɗin ta kuma a ɗari biyu da ɗaya an ba da akwai guda uku to daga nan kuma shi kenan sai a tashi daga lissafin kuma wannan ƙara ƙara ƙara ƙara ƙara sai a tafi kawai da wasu in ka zo ya kai ɗari uku akwai a uku ɗari biyar akwai a hudu ɗari biyar akwai a shida ɗari bakwai kowanne ne kawai ɗin ɗin ya kalli ba akwai a hudu magana garin mu ɗari biyar sai akwai akwai a cikin da ya ba mu ɗari biyar na biya kowanne da ɗari kawai a lissafa su mutu kullum ya ɗin ya zo kawai mm wala tu'khadhu harimatun ba a rukunin na hari mutum Mhm.
tsohuwa wala hazilatun wala wadda ke ramamiya ba a rufanta
wala ma'ibatun wala mai aiki na'am a cikin ta ba za a yi sama ba za a wani ita ba za a ba za a hana ta cikin wannan abin da za a ba a rufa
na'am wala fahalu wala karo wanda shi shi ne kamar namijin da yake zai kewa sauran mata eh a ciki a cikin su ko ba a ce a ɗauke shi ba kuma zai zama shi ne da karo ba za a ba wala karimatu bani wala uwar garki na'am ita ce babbar tumakin kenan eh eh sai ta ba a ce a za a ɗauke masa ba shi ne a ba na'am wala ma'azu sai jinsun jizu ne kuma mm sai tunkiya da la'anin nan da akwai da ke ban ba wani bambanci da gaskiya na'am ba da tunja ba da tunja da za ka yada ka wado jira kane shi ta yake wani wani jirka kalar su nake ko da Eh.
irin furin shi ne duka ba duka ba ɗaya jirgi ne ba wani bambanci yawa wa hukumul auladi hukunci ya a yayin ma taqaddam da wannan magabata magabata su ma dai ya hana shi ma ana yi musu da kaga wannan magabata mm halitta ma da su amma ba za a ba da su ba na'am wa tuzakkat sa'imatu ana ga kawar take kiwo wala ma'alufatu da wanda aka ake ta take harawa take shi abinci gida kawai ake wani harawa eh duk sai a ba sai a mata zai za a musu da faru
wa mujaddilu nisaban bi jinsihi wanda ya musanye ne sabi da irinsa mm yabni yanzu ana tumaki ne an yi wata shida yanzu shekara kafin ta ciwo sai kuma ka sai tumakin sai ka so abu hawa ki hawa ki na duk ce su iya eh to kawai sai ka nuna ma kawai wata shirin ka tana nan ka ci gaba shekara ta ki kara ko ka kara ta wata shirin kawai ki kiran daga gara mun da abu da yana hawa mu
na'am.
rai lafi na'am wa bihi lafihi idan ku a sabaninsa ne kana da shanu al-mashhuru kana da shanu sai ka siyar sai ka sai awaki mhm kana da al-mashhuru shanu sai ka sai raguma kaga sabani kenan eh mashuru mhm ko kana mashuru a cikin na wani alisi yanzu farawa za ka yanzu daga yanzu wancan sabbar jami'a wanda za
illa an yafa'alahu firaran sai dai ya haka sun gudu tsakani dama ya ga watan yana cikin zai je ziyar sai ba da yawa rumu ya da zai mu wancan lissafin kawai wa mustafidu nisabin wanda ya samu lissafi
aw dunahu wanda ma bayan lissafi min Yes, I can jinsi min jinsu ma shetihi ma shi ce daga jinsin nan na dabbobi ko ma shetin ne a to ba shi ma nan kan ma sheti ma ne shi ko ma shi ma kan ma shi na'am eh wannan ne ma shi ce ba ba ba ne shi haka na'am daga jinsin dabbobin sa yabnihi ala hawliha sai ya gini a cikin kusa na'am mutum ne yana da wakil suna yana da lissafin sa kuma hawaki arba'in ke so na'am da aka yi aka wata shida yana da awaki arba'in nan sai kuma yanzu wannan nasa ya mutu sai ya zai gaji waɗansu arba'in nan ko arba'in kuma kamar shi wannan to yanzu ya na haule a kawai yanzu sai ya haɗa kawai shi to kamar ma su ma waɗannan nan kamar sun yi wata shida ne yanzu ko har an tafi ka ko sai ya haɗa kuma mutu daga kare sun da da fataran da ya ainihin samun gari eh audu ne ko kuma kuma bayan da sabon ma ya samu mhm shi dai yanzu ne ne a ala hawliha yanar ne ko ta haka ne a nuna hukuku a bayan sa misali jidiyar ni ga ala'ahu da hali na'am shekarar dai wacce ne tunda wacce ne ta hanyar sabi ce eh na'am wal khulafa'u masu kudan yawa kal maliki kal maliki al-wahid a mu mallaka guda ɗaya ne na'am da haka za a karɓi zaka sai a ɗauke su a matsayin mu mallaka da amma da sharadi mun gane ba misali kan yi kama ka kawo dabbobinka na'am ka kawo tumakin ka guda arba'in na'am yura ma zai kana ka guda arba'in na'am wani ku haɗa na'am idan dai an yi sharadi akwai sharadi da suke sharaɗa guda biyar a kasan akasarin wannan abubuwan kun yi dan haka ne eh to an sai ka jiba maka yanzu a wani mutum a wani mutum ne a nan ka'ida ne da ka zai arba'in ɗaya na a wasa ba baya Mm.
shi ma arba'in ɗaya zai baya Na'am.
shi shi ma arba'in ɗaya zai baya Na'am.
amma idan ko zo ka haɗa gaba ɗaya ɗari da ashirin shi ma ɗaya na a baya haka ne
to wannan in ya zo mai shi ne karɓar da ka sai ku ci ba a kai kaka in ya so a tsakanin ku sai ku ku fayya in a ce sai ya ga ɗauka sai a masa kuɗi naira uku aka ce zai ba shi naira ɗaya shi kenan na'am
a shi kuma dama naira ɗaya za ta tafi kansa na'am to shi ne abin da za a yi za a yi ku a matsayin guda ɗaya kenan amma ya ce amma da shirin na'am bishar da kamalin nisabi na farko ya zama cikin misali abin da aka za ka ɗauka ɗin kure zai ɗauka dama ya kai misali amma yanzu za goma gare ka shi yana da goma shi yana da goma akuya in duk kuma da talatin nan da ya zo kawai sai zai ɗauki guda ɗaya sai ya ɗauki wannan guda ɗaya wani musiba ce duk wannan ka ɗauka ɗansa kawai ta su fata domin abin bai ma kai misali ba Eh, haka ne.
zai ɗauka na'am tana kawai zai ɗauka a wajen shi.
na'am fi mulki kullum a cikin mulkin kowanne na'am yanzu ba kowanne da ciki abin da yake da shi ya san misali kamar yadda muka faɗa arba'in arba'in ya san misali eh wata jima'in alawa su fahimi da kuma taruwarsu bayan an samu annan sharafin da zama ya cika misali na'am ko mulkin ko a cikin kowanne Mhm.
sannan wasu yayin alawar da aka samu sufa guda biyu daga cikin sufufin nan da za mu faɗa kuma sun guda shida ko biyar an karrahi samu guda biyu don an da an samu wannan sufufin da shi kenan na'am na farko karna'i Mhm.
mai kiwon da kuke bawa Mhm.
duk ɗaya ne.
na'am alfahari karan da yake ah, wa- wa- wanda yake wato barbara ga jikin sauran dabbobin naku duk kusan guda ɗaya ne na'am waddalwi gugar da kuke yi shi ake shan ruwa na dabbobin naku ita ne ma'ana yin da cewa tana shan ruwa ne ita ne na'am wani murazi wajen hutawar su suke sun je sun gama ciwo wace ɗaya ne wani majid wajen kwanan su wace ɗaya ne na'am na yin maslaha ce.
wadana bil maslaha ko kun yi da neman maslaha a tsakanin ku wa maimakon yanzu a ce kai ka fita ciwo kullum shi ya fita ciwo kullum shi ma haka yanzu da kwara a kai yau ka fita ciwo kaza za ka huta kwanan eh shi ma hukumi ne don wannan maslaha don haka ne aka samu ɗaya da- biyu daga cikin waɗannan abubuwan guda biyu su sun samu da waɗannan su shi kenan za a je kawai kamar mamalakai mamalaka guda ɗaya na'am Eh, walau akhiral hawli ko da ƙarshe shekara ne hukumi na'am ba za a ce a ɗan gudun zaka ba Eh.
sai a ɗan diga ɗan wannan lokaci نعم ولا يجمع بين مفترق ba a tarawa tsakanin wanda suka raba نعم kashe da suka raba shi نعم dan tsoron ka raba wanda suka wani suka ah, suka raba ɗin nan wallahi ba Eh, ba a eh.
tarawa bai da wanda suka raba نعم hajjiyar da su da ɗan tsoron sadaka kawai ma an zo sai a karɓe su kawai a karɓi a wajen su su dama da suka zo da kuna haɗa kamar yadda muka bari a kan misali a ce mutum biyu wannan yana da ɗari biyu a wannan yana da ɗari wannan yana da ɗari da ɗaya idan ka zo ka haɗa ɗari biyu da ɗaya akwai a kula kuwa amma kai kana ka rinka hannu shi yana ka rinka hannu kowane daidai ne ba idan kuna haɗe kuna yi yau da kuka ga zakka ta zo kawai sun karba sai ka ɗauki ɗan kashe ɗauki ɗan da zama an zo daidai ya ɗauka sai shari'a ta zo kawai ba za ta yi ba za ta shi guda hukun kawai ba za su ce wata ta tsara muku ba na'am wala yufarraqu baina muslimin ba kuma a raba a tsakanin wanda suka tsara kuma ɗan na'am tsoron sadaka ne su masu kuma an zo kawai sai a ɗauki abin da ake so kawai su kuma dama kamar yanzu inda muka faɗa suna arba'in arba'in ne ko kuma kowane da an zo wajen sa sai yana ɗauka da kuka lokacin da kaya sai ku ce hada sai ku hada ɗari da ashirin ɗari da ashirin ma ɗaya yana ɗauka to ni na gudun sadaka ne da ka nan zo kawai shari'a zai karɓi da abun kawo ba
wato asiru ta hakifa ana samun tasirin sauƙewa kamaliki ne akan wa ishirina kamar kamar na ka da aka yi wa shirin ɗari da ashirin shi ne tasirin da ake samu kamar wannan tsarin da muka yi eh da ne guda uku kowane daga ciki yana ɗari da ashirin ɗari da ashirin ko kowane yana da ashirin arba'in arba'in arba'in kaga ɗaya ɗaya ɗaya za a ɗauka amma yanzu ka ga uku kenan amma yanzu ka hada haka kuma yanzu ɗaya za a ɗauka a cikin ɗari da ashirin yanzu ka ɗari da ashirin ne ɗaya ne da shi ma wannan kaga an samu tarihi biyar eh awit ta sakina ko kuma nauyi yawa idan kuma yau abin da kuka yi son nauyi ya ƙara eh nauyi ya ƙara mutu na'am kamali sai ne a ce ni wa an shafi mallaka guda biyu na ne a cikin shata akwai biyar na'am ɗari biyar sa Mm.
ta da ɗari biyar ɗari sa Mm.
ko ka zo ka hada za ta ta kuma yin sarki ne nan eh guda don uku kula za da a dauka eh domin na ɗaya da ɗauka haka ne fa yanzu hara qasidul firari idan nufin gudu ya zama ya bayyana ukhizu ki halin yin firari kawai na'am da rike da halin ka aika kuma suna da suka aiki na'am farun ko mm. wai saddaku da da gudun zakari na'am za a ce kawai kamar kowanne arba'in arba'in ɗin tana hannun da ne kuma Eh.
ta rike da abubuwa na'am wai saddaku na amma ana gaba da su fi qasidul maslahati cikin nufin maslaha ko cikin nufin maslaha ne Mm. mm. fa ilatihimu idan suka faɗa haka duk da haka ana tuhumar su cewa ko ba haka ko ba gaskiya ba ne hullifu yaran labi ke tsirin ne ila da Allah wajen gidan maslaha ne na'am baran gudun zakawa na'am wal nisabul mu'allafu misali wanda yake abin tarawa in akhadha minhu muta'awwilan idan shi sa'i da yanzu sai rike abin yana ne sa'i na'am da tsara da taradu sai ku kokari a kasa zo na'am wanda wanda ya zai kawo kuɗi wanda kamar yadda muka faɗa nan eh a zama a taba aka ɗauka a masa kuɗi shi kenan kowa ya kawo na'am bi misali hasabi eh, misali ne aka zo aka tara da na'am ya zo ka tara da ashirin sai da ashirin sai suka kokari ka haɗa zai zama arba'in amma kai na ga da zama misali shi da zama sa'i ba sai zo sai ya ce ni ba wani an tuba kamar shi kamar shi kawai na'am ko kamar mallaka ɗaya ne saboda ita wuri ba na abu kawai sai da shi ba ta na'am shi kenan idan an ɗauka sai a mata kuɗi ko ka biya rage shi ya biya rage
na'am
da su da amlaki na'am da misalin nan na da to a akwai wancan shi ne muka yi magana da shi inda bai fi zaka ba muna magana kamar za a ce kai kana ɗari da ɗaya na'am ko kuma kana da ɗari matsala shi kuma yana da ashirin da biyar na'am ba gane eh to idan yanzu misali a ka gane
sabon wanda eh wajen karatu ne kenan yawa shi ne yanzu haka sai mutum wannan ba ka radu da haka ba su da amlaki na'am sai su yi wannan ɗin su da gwagwarin nan na lissafin ko wani zai duba a ganin misalin kamar yadda a ce mutum hudu ne kowane yana rabu da goma na'am da ya zo sai ya rika guda ɗaya su kawai da an tuma gama da wani da kawai shi guda ɗaya na'am da shi ganin sai a mata kuɗi naira hudu ne sai guda uku kowane ya wata ne yana aiki shi ne abin da muka magana wannan na'am a kowane a mallaka ta ai goma goma ne eh kaga haka ne kuna da ikon shaya a ciki kenan.
mm, inda haka ne yanzu kowa da kowa zai ba da wannan abu na'am yawa na'am kama lo zo da farlu kamar yadda da farilla ya karu eh da hasu duri na'am bi halbi duni da hasu kuɗi ya na kowa bayan su ba na'am yau kuma misalin kai kake da shi kana da ɗari da ashirin matsala na'am
ko kuma kana da ɗari matsala na'am ko ɗari da ɗaya shi kuma sai zama yana da ashirin da biyar mhm, shi ana na gaba ba ku bai kai sai ba eh amma su ɗan yawa da yanzu ya haɗa da kai mhm, ai ya ƙara mun kuɗin zaka haka domin yanzu kai ana ga ɗari da ɗaya sai za a ɗauka mm, amma shi ashirin da biyar ba za a ɗauka ba amma su ɗan yawa da wuri ko haɗa tare da shi zama ɗari da ashirin da shida a yanzu mhm, ai biyu za a ɗauka eh to in aka zo yanzu aka zo aka ɗauka A'a.
kashi da shi kenan yanzu a yi mata kuɗi ita wannan ƙwaya da kai dama akwai ƙwaya da a kanka sai yau kuma za a zo a yi mata kuɗi a mata kuɗi kashi biyar domin ashirin da biyar dangane ɗari a yi kashi kamar hudu ne kazan ka har hajjara ta kashi biyar kenan sai a mata kashi biyar kenan shi ne zama kashi biyar da zama da tsaron kashi hudu ta ga kashi hudu eh
Na'am, wa illa.
dan ba haka ba wanda ya ma ce kwata kwata abin da ya kai misali ba shi ya zai ɗauka ne kawai da iya ne wani kya Na'am, fa hiya min maliki.
ita wannan daga mamallakin da ne kamar yanzu kwace ne kawai yanzu kawai zai zai zai ɗauka mu ba mu ɗauka kawai da nan musiba ce wanda aka ɗauka a nan shi nan sai a lokacin yanzu kawai yawa Wal ma'khuzatu min dunin shi ne nisa'i.
kamar wanda aka ɗauka ba ta kai misali ba Na'am.
yanzu kawai yanzu shi ma wannan kwace ne kawai zai ɗauka Na'am.
shi ma wannan ba ba wani abu da ba
Wal abul ladati yayiru al market.
babu wani hulla cikin wani dabbobi duk wannan wanda baka faɗa hullan nan da za a kawo mu haɗa waye waye waye idan dabbobi ne shi ne ake wannan magana
Wal zakata fi hayawanin.
babu zaka a cikin wani dabbobi da riha wani wannan yawa babu zaka ji ba waɗannan abubuwan da muka faɗa ba ko saniya ko rakumi ko akuya tebiya babu wani abu da ake musu zaka
Wala zamana li talatiha.
babu asara saboda halakarsa wanda ba zai isa yi tun kafin nan na zuwa ta yi Na'am.
ka fitar shekara ta yi ka fitar kana jira zai karba shi kenan sai mutum ta fara rijiya ta mutu shi kenan ba wani biya da zafi Na'am. Fa inna qasaha shirara.
kawai ta don gudun zaka Rajina.
iya rama ta da arba'in ka zo zaka ta kuma sai ka ɗauki da ka biya ta yi na zuwa da samu talatin da tara sai ka biya mana Alhamdulillah.
ko ga